السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يومنا عشرين دا بيو وتن صفر هجرا من ظن الله عليه أفضل الصلاة والتسليم تبو دير دريه بدا أربعين دبيو wanda ya daidai da goma ga watan goma hijira dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa. idan ne ba a manta ba muna da cikin wannan risala wanda take magana akan alwasiya shar'iyya yanda mutum ya kamata ya tsara gidansa saboda mutuwa domin in ta zo a yi abubuwan da ya ce in kuma ba a yi ba to ya fita a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ina jin za mu tashi ne shafi na talatin da biyu da aka ce wa bihada ko da wannan ne darasi na takwas yau kenan ko tara ne darasi na tara to wa bi hada ta'buduna Allah ala ilmin ba je an yi magana akan cewa ya sa ƴaƴansa su ilimi ba ko yana raye ko bayan baya raye a aka yi magana akan cewa ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin ko sannan aka ce wa qad qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil cewa amman huwa qanitun ala al-layli sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarjuna rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab aka ce idan kuka yi wannan abu da aka sa ku bi hadha wa bi hadha ta'buduna Allah ala ilmin akan wannan ne da wannan ne za ku bauta ma Allah akan ilmi وتصيرون في دنياكم على بصيرة ونور sannan ba haka nan za ku rika yin tafiya a rayuwarku a nan duniya ala basira domin ilimi idan mutum ya yi shi zai amfane shi a duniya zai amfane shi a lahirarsa ka rika tafiya akan haske shine ka ilimi ai kuma min wata tajannabuna alwuqu'a fil muharramat sannan kuma dalilin ilimi ne za ka nisanci fadawa cikin haram domin baka sani ba sadda ma ka kurmi a ciki baka ma sani ba kuma ba uzuri ba ne tunda an baka daman da ya kamata ka koya an baka daman da ya kamata ka yi ilimin kuma sannan baka yi ba to in ka fada cikin halaka wannan kai ka ja domin abin da mutum ya gane a nan duniya ya gane ba a yi sai da ilimi a yana koyon ilimin saboda yana so ya samu duniya ko sana'a ce ko menene mutum zai ce gare ya je ya koya wajen wanda suka iya saboda me saboda ya rika yi da kyau ya samu customer su rika zuwa sosai to balle kuma aikin gwamnati a ce yanzu ana so a dauki ma'aikata a CBN ko ana so a dauka FIRS suna so su dauki ma'aikata ko ko CBN ko NNPC suna so su dauki ma'aikata mutum ya zo a ce ga website ɗinsu nan mutum ya cika kuma bai makaranta ba ya ce in sun ɗauka ya yi makarantar daga baya kuna ganin za su daukai mutum dama ya san yana son wannan ma sai a makarantar ma sai ya san yana da kwali mai karfi ko ba haka bane ya san kwalin shi da ƙarya sha sai zai apply irin waɗannan wuraren ba zai yi ba amma ya san yana da first class to daga nan zai fara duk wani aiki sai ya ga mai tsada sannan shi ma ya kai sunan shi ce ai first class yake da shi saboda ya san abin nan ne to ashe kenan in babu aula lahira a ce mutum bai komi ba bai san komi ba bai nemi komi ba game da ita sannan kuma ya kubuta a lahira abu ne mai kama da wahala na gaya mana ranar cikin ashifa yana cewa idan mutum tashin farko dama bai fara neman yadda zai nemi ilimi ya san Allah ba tabaraka wa ta'ala alama ce ta ba zai shiga aljanna ba alaman mutum ya gane dama bai shirin zai shiga aljanna ba shine ya taso ba ruwan shi da maganar mai Qur'ani yace ba ruwan shi da maganar mai hadisi manzo Allah yace bai damu da sanin su ba bai damu da koyon su ba alama ce ta mutum dan wuta ne alama ne ta cewa shi dan wuta ne Allahumma illa in Allah ya taimake ka tona yau shi ta kare canza amma muddin mutum ya tashi a haka ya rayu a haka ya mutu a haka wallahi alama ce ta shi dan wuta ne so da haka mutum mu yi da gaske musan ba wasa bane addinin nan muddin ka riga ka yadda la ilaha illallah muhammadur rasulullah da dole ne ya zama sam'an wa ba'a za ka bi me aka ce ayi ka nemo me aka ce ayi sannan ba haka nan kuma ka aikata amma mutum ya zama yayi shiru yayi yadda ya ga dama bai nemi sanin wani abu ba wallahi mutum sai yayi nadama ina tabbatar muku da wannan yadda bana shakka yau wata rana yau asabar ko wallahi yadda bana shakka haka bana shakka wannan magana la budda domin idan ka ce ba za ka san littafin nan ba ba za ka san me manzon Allah ya koyar ba to menene hikimar aiko shi da aka yi an aiko shi ne saboda ya zo da littafin nan ya karanta ma al'ummar duniya tun a wancan lokacin su koyi littafin shi yasa wasu sai da ya koya masu da bakin shi yake karantawa suna ji suna koyo suka koya sannan kuma wasu surorin da an saukar da su ma kafin a kwana wanda za su haddace za su haddace kuma wasu ya sa a rubuta ta cikin dare ku duba da makaranta sosul anan cikin dare aka nemo masu rubutu sai da suka rubuta ta kafin safiya kaf aya ɗari da sittin da wani abu aka rubuce ta malam sani ba muhimmanci cikin wannan abu cikin dare tsakiyar dare a saukar da sura ayoyinta sun wuce aya ɗari sannan annabi ya ce a bi gida-gida a tado rubuta sakatarorin Qur'ani su zo su rubuta banda shi fa dama da an gaya mai ya rike ya ce a rubuta kuma sai da aka haɗo ta da mala'iku dubu hamsin suka sauko da suran suka rakota saboda muhimmancinta sannan mutum ya rayu bai iya ba kuma a kyale shi alakara bai koyi surar ba bai damu da sanin surar ba bai iya karanta ta ko an ba shi Qur'ani bai iya karantawa bai ma san me ke ciki ba kana ganin akwai karamin mahimmancin da zai nuna yanzu ko sako ne aka ce maka an aiko shi daga daga federal government ya zo jiha sai da aka aiko da sojoji turub goma ba za ka je ka san menene sakon nan ba duk sako ga yadda ake aiko shi duk sako ga yadda ake aiko shi ita da za a aiko ta sai da aka haɗo da mala'iku dubu hamsin suka rako jibril wajen saukar da sura annabi ya kira makaranta marubuta cikin dare ya ce wannan ba za a kwana ba sai an rubuta ta sai da aka rubuce ta tas ta kalli rubutawa kalli rubutu kuma kalli yawan ayoyin sai da aka rubuta su cikin dare kafin safiya sannan marika qur'ani suka rike ta gam suna karantar da mutane shi yana karantar da mutane sauran sahabban suka ci gaba da aiki lalle je an saukar da wata sura muhimmiya ya kamata a samu lokacin ba inda za a rike ta sai a zukata masu rubutu su rubuta abin rubutu ma babu don haka kwakwalwar kai ta ce abin rubutun shine babban abin da za ka gabatar ka rike suka yi wannan aiki amma yanzu mutum ya zo ya shekara sittin ko saba'in bai ma san surar ba kuma sannan ya je lakara kyale shi addini wasa ne wallahi ba wasa bane mutum bai wasa da duniya ba amma ya wasa da Allah ghairu mumkin a je can a ce a zauna lafiya abadan ba zai yi ba ba wasa bane abin nan Allah bai wasa haka da gaske ne dole ne mutum ya tashi iya rayuwarsa ka nemi ba sha ne sai ka zo nan ba nan ma mun yanzu mun an kulle ma muke amma ina gaya mana ne a rayuwar mutum dole ne iya kai ko ke wallahi alazim dole ne mutum ya nemi wurin da zai rika neman me Allah ya ce ni manzon Allah ya ce ya san wannan an mutuwa ta zo ta zo komin tsufanka sai ka rika zuwa inda kullun zaka rika jin ana ce ma mi Allah ya ce mi manzon Allah ya ce ka mutu a haka to wannan shine kana son Allah kana son manzon Allah sannan abin da ka gane kuma a ciki kai iya kokarin ka ka aikata wanda yafi karfin ka yafi karfin ka shi yasa ba dora ma zakka ba sai kana da kuɗi ba dora ma aikin hajji ba sai kana da kuɗi sai kana da lafiya to wanda kake iyawa kuma dan me ba za ka yi ba mutane sun gane duniya amma ba su gane lahira ba mutum da tsufan shi da furfurar shi wai sai ka zo masallacin juma'a wallahi ina gaya muku maganar nan ba wai labari nake ji ba na sha kwatantawa a masallacin juma'a inda nake sallah wani lokaci idan aka zo liman ya hau kan mimbari na je ina so in yi alwala akwai wani wuri da aka yi na nake shiga mutum yana so alwala idan na shigo wurin zan ga mutanen da ke tuɗaɗowa bayan liman ya riga ya hau kan mimbarin nan ya fara kudu ba sun lunka waɗanda suke masallacin su uku duk sauran yallaci ne kuma za ga ga masu wurwura da su ake zuwa mutum ya zo ya zauna bakin titi shin fita darduma mutum ya wuce shekara sittin amma yana mahaukaci da san abin da zai gyara lahira ba bayan ya kusa tafiya me kake a gida ga inda ka aka ce ma in ka zo da wuri ka shiga cikin masallacin nan zuwan ka da wurin nan kawai ka shiga cikin masallaci ran nan ya baka wata daraja wurin Allah tunda za a ɗau sunan ka akai wurin Allah amma wani tun da yake yanzu ba taba rubuta sunan shi ba ko sunan shi ɗaya babu a can wurin cewa ya taba zuwa masallaci da wuri kullun sai an kulle yake zuwa kullun sai an kulle yake zuwa sannan kuma kace kana so ka ji daɗi a lahira a nan duniyan kuma gashi baka ji daɗin ba ma a lahiran ma babu غير ممكن ابدا sau haka dole ne mutum ya karatu dole ne ko ana so wai shi koyan karatun nan na addini mutum ya iya alkur'ani ya san sunnan manzon Allah ba abu bane na ganin dama in kana so ka yi in kana so kada in baka so ka bari ba ganin dama bace dole ne sai ka yi dole ne kafin ma a wajabta ma sallan a ilimi aka fara kuma inda zaka gane muhimmancin shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam sadda za a saukan masa da manzancin nan ba ba ta aka yi sallah ba ta ta aka ikra shi aka fara ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kai karatu aka kara fadin abin da aka yi ma dan adam muhimmanci aka ce allamal insana malam ya'lam allamal insana menene ma malam ya'lam allama menene bil qalam nake so in abun ya bace eh kai abu ya ka ci kuma eh allazi allama bil qalam bil qalam din qalam din da aka gaya ma da aka kawo maganan wannan ubangijin kan nan wanda ya sanar da mutane al qalam qalam mahimmancin saka koyi karatu ka koyi rubutu ka yi karatu in ba haka ba to me bambancin ka da ragon gidanka baka iya karatu baka iya rubutu ba to me bambancin ka da jaki bambancin mu da su kenan muna yin ta'bir mu dauka a rubuto mana mu rubuta mu karanta a rubuto mana mu ma mu karanta mu ma mu rubuta a karanta har malaman tarbiyya cewa suka yi in za ka yi rubutu ma dole ba rubutun ka yi da gwalgwalo ba ka tsaya ka koyi yadda za ka rubutu shi kai shi ibada shi yasa duk makarantun da ka sani na musulunci inda ake karantar da mutane akwai khattu cikin cikin ka'idar karatu sai an koya ma khattu khattun nan ba wai ka iya zane bane ka iya rubuta karatun nan da kake koyo ka iya rubutu kuma wane ne nan cikin mu nan yayi primary bai writing ba ba koya mai writing ba me amfanin writing da ake sayan wannan littafin mai dada dada dada kore da waye mai mai mai kananan layi layi dan akwai mutum rubutu ya iya cikin layin nan ya rika bin cikin layin yana yi yaro a koya mai yadda zai rika min rubutu a tsaye ya rika bin su da kyau cikin wannan gidajen kada in ya tsallake wannan gidajen malamin zai soki cikin tsarin da aka zana wata ran wani malamin har sai ya zana ya zo da da rular shi akan allo haka ne ko ya yi rubutun ya zo da jan alli ya zo da yalo ya zo da kala-kala ya zane shi akan allo a lokacin fata ake karantarwa sosai ya haka na sani ya zana akan allo ya zana akan allo ya zana akan allo ya zana wannan layin da doguwar rular shi irin mai marikin nan ya gama zanawa bayan ya gama zanawa ya zo cikin ta ya tantaka rubutu a ciki ya ce yara su ma su kwafa su yi me yake so su yi su koya su gane yadda ake tsarin rubutu ba yadda aka dama ba ne amma mutum ya zo ya zaman shi bai iya ko ɗaya ba bai damu bai iya karanta komi bai iya rubuta komi to mai bambanci mutum da rago da me zaka san addini ga kwakwalwa ta cika da zunubi in an gaya ma da kaba zaka rike ba to sannan kuma zaka iya karantawa in an koya ma da karatu baka iya ba ba ruwanka da baka damu ba abin da ke gaban mu babba kawai mu ci mu sha wallahi idan dai mu ci mu sha ne kawai za mu gina jikin ne ginin jikin ya ginu amma ba a san alkur'ani ba ba san sunnan manzon Allah ba to an gina ma wuta abinci a'azana Allah wa jarana saboda haka wannan maganan malam yana yin ta ne yana jaddada wa ƴaƴansa kuma khassa mu kuma amma dama ji ta yi zai magana a khassa iyalinsa amma sauran musulmai a gaya mana ko mun isar ma'aziratan ila rabbina na gaya wa mutane ba wasa bane addinin nan dole ne mutum ya nemi yadda za a yi samu mafita da wannan ne in aka yi haka ta'buduna Allah ala ilmin za ku bauta ma Allah kan ilimi tunda kun karanta alqur'ani iya fahimta ka karanta sunna iya gurgudu wa tasiruna ai bi duniya kuma ala basira malai ta ba littafin nan ne ba kuma wallan sani ba ce na ga kawo mai dai zan biya eh eh sai gobe asha to wa tasiruna fi dunyakum sai ku rayu a rayuwarku ala basira akan basiratin wa nurin ai wa tatajannabuna alwuqu fil muharramati washubuhat daga nan ne sai ku nisanci fadawa cikin haram fadawa cikin shubuhohi sai in kana da ilimi zaka gane wannan abu haram ne in an kawo ma rudani zaka kyale masu rudani da rudanin su dan ka san menene gaskiya in ba haka ba ko sai ka zama kaman kwallo kullum a buga kanan a buga kanan a buga kanan a buga kanan menene illan baka da ilimi baka karatu ba ba a san cewa in an yi magana zaka je kai bincike ka nemo ba dan shine kaida in aka faɗi ma magana kada ka ce babu a'a je ka bincika inda ake bincikawa akwai ko babu sai binciken ka ya tabbatar da kai akan gaskiya ka kyale masu rudu kuma ka tsita rudun su amma in ba haka ba kullun kana cikin shubha tunda baka sani ba wallati waqa fiha ay fi zamanina hadha kathirun minan nas kuji wanda wannan shubhan da rikita haram din da yawa yau a wannan zamanin mutane sun fada ciki da yawa saboda ba su sani ba wala haula wala quwwata illa billah magana ce fa mai karfi wannan maganar da yake da yawa yau mutane na nan ciki za ka ga mutum yau abun nan guda uku da ka zo ka tsaya kusa da shi turanci fa ya iya komai ya iya sana'ar wayansa ya iya in ana turanci in ma aka zauna da shi duk wanda ya turancin sai ya dariya ya ce ba iya ba kuma misali waɗanda ke wakiltar mu kullum an magana turanci sai turanci ba iya ba amma in an zo addini bai san bambancin hannunsa da gwiwa hannu bai sani ba bai san komai ba a zo wajen akida bai san Allah ba a zo wajen magana rukunan musulunci bai san su ba ko kuma in an faɗi ya jero su amma me ma'anar su bai sani ba aqida bai sani ba wajen ibada bai iya ba in yazo karatun qur'ani bai iya ba in yazo sallah bai iya ba sallar shi tun daga kabar harama zaka gane bai iya ba shirme kawai yake yadda ya ga mutane na yi kawai na damfarawa kana bai sa abin da yake ba amma an zo maganar duniya shi ne ya fi kowa sani to iya kacce da ita nan in da aka ba wannan gidan baya ba a san Allah ba ba a san alkur'ani ba ba a san manzon Allah ba wallahi mutum sai ya nadama rahama ta Allah ce amma ya faɗi hanyoyin da ake samun ta kuma ya faɗi yadda za a yi mutum ya nuna ya toshe hanyoyin da kai shi wala haula wala quwwata illa billah ma al muhafazati idan kuka yi wannan kuka san waɗannan abubuwa za ku zo ku tsare ma al muhafazati ala arkanil islam allati tubna alaiha sa'irul ibadat wal mu'amalat su san wannan su san rukunan musulunci da sauran abubuwa na bangarorin ibadoji kun gani dole sai an sani in ka yadda kai musulmi ne dole sai ka koma ka ce to wai me musuluncin nan me yake nema a wuri na menene kuma ba a so wanda tunda ina cikin musulunci kada in aikata domin duk abin da aka ce akwai yadda za a yi ka shigo to akwai kuma ka'idojin da in ka karya su ka fita dole ne mutum sai ya neme su ya san ya za a yi a ce yanzu yana ciki menene in ya yi su ko bai aikata su ba za a ce ya fita waje sai ya gano su kuma ya tsare ba haka nan ba ya zama shirme faminan nasi man yatahawanu fi ada'i faridatil hajji daga cikin mutane akwai wanda yake sako-sako wajen zuwa aikin hajji wa huwa qadirun alaiha madiyan wa sahiyan yana da iko ya je wajen dukiya ga kuɗi wajen lafiya kuma lafiya shi ba shine guzurin da ake magana ba to yana da waɗannan amma duk da haka sai ya zuwa to wannan sai ya ji a tambaye shi me yasa ya kawo wasu dalilansa na daban ko ya ce kaza ko ko mutane wani ma shi yana da dukiyar yanzu nan da yawa matasan da ke kama na wani ba yana da kuɗin shi wai zai je aikin haji sai baban shi koma to dan me zaka je aikin haji yanzu ka karya jarin ka kaje ka bari sai jarin ya lullunku to kuma shekarar shi kuma za ta lullunku ina tun da ya samu kuɗi ko ko a ce sai ya gina gida ko sai ya sai mota ko sai ya yi kaza ko sai ya yi kaza duka waɗannan dalilai ne waɗanda ba hujja bane ba hujja bane waɗannan har aure mutum sai ya zo ya matashi ya samu halin da zai iya yin aure ya rike iyalinsa sai baban shi ce wai shi ƴaƴan shi gaba ɗaya shi tun da yake shi bai taba zama gidan haya ba da haka yaran shi ba za su zauna gidan haya ba har sai sun gina gidansu na kansu to sabon manzo Allah haka abin nan ne ran nan nan sai da naga wani abin nan da aka nuno irin hoton tsarin gidan annabi yadda gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake duka in ka kalli iya wurin inda duka matan nan suke gaba daya malam mutanen nan aka yi magana aka yi magana kace dan haka ana kira kai musulmi kada dan kana gidan haya ko kana wani abu ka rika cewa kai Allah bai baka matsayi ba kalli dai gidan ma abdul bashariya irin yan dakunan da annabi ya zauna a ciki kalli gidan kauna ka gani wanda hasanul basar yana bada labari yake cewa ina yaro lokacin da na taso gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusa a gidan annabi aka rene ko yace dakunan annabi sallallahu alaihi wasallam ina shiga ciki amma ba ɗakin da inda ga tsaye ban ya tabo san ban ya tabo saman ku biyu fadan yaro yana kurkura a cikin ɗaki yace duk ɗakunan ba ɗakin da in na daga hannuna ba na dago rufi ba na tabo rufi mallan sani ka gane yaro karami yace duk ɗakunan ba wanda in ya daga hannu haka bai tabo rufin shi ba ya ɗakunan suke ba sai ka kwatanta su da bukkoki ba to fa gidan annabi kenan sallallahu alaihi wasallam to dan menene zaka zo kai ka damu kanka da abin da bai kamata ya dame ka ba kana gidan haya kana samu kana biya kana da shikenan idan da Allah ya baka wadata ka samu fa biya in baka samu baka mutu shikenan sahabbai akwai wanda har ya mutu ba san inda yake ba gidan shi yake ba sun ma mutu ba a san su ba a garin da suke suka je auna ka gani yanzu waɗanda suka tafi lokacin da aka zo Spain aka zo sarkin su aka zo aka zalunce shi aka ɓace masa mulki kun san mun taba karanta na China kenan China Sin aka kwace masa mulki ya kawo ƙara wurin Usman bin Affan a lokacin shine khalifa yace gaskiya an zalunce ka kuma shi musulunci bai bari a zalunci mutum ko ba musulmi bane shi mu ba ma zalunci ba an zalunce ka ya samu wasu dakaru na sahabban manzon Allah yace ku je kuma ya dashi akan kujerarsa shi ya ta mamaki da ya ga waɗanda aka zabo bai san an samo jundullahi ba ne jundullahi ne mala aka yana mamakin yadda za a yi sahabban nan ko suna isa garin nan da suka fafari waɗancan aka buga aka buga saboda suna faɗa ne da ƙarfin Allah kafin ka ce kwabo sun yi kace-kace da su an mai da shi bisa kujerarsa ya ji daɗi ya ce yanzu me kuke so ya maku suka ce ba abin da muke nema wurinka mu kawai mun yi umarni muka bi kawai da Allah da umarnin khalifatu rasulillah mu da ma in an ba mu umarni sam an wata'a yanzu mun zo mun gama aikin da yace yace to waɗanda suke so su koma garin su za a yi masu goma sha tara ta arziki a raka su hajjan to waɗannan ma na buƙatar rakiya kai da ka zo ka koro malam zani na buƙatar rakiya amma wai a maida su mu'azzazan mukarram ana karrama su ana darajanta su a nuna aikin da suka yi suka ce aka ce haka yace waɗanda suke so su zauna nan kuma su kuma za su zauna nan mukarrama su iya rayuwarsu wasu suka zaɓi cewa za su zauna wasu suka zaɓi za su koma wasu suka ce za mu yi gaba ne mu sai mun ga bangon duniya mun yi kira zuwa ga addinin Allah za mu je mu wuce garinka mu je waɗanda suka mu fafari wasu kuma mu yi gaba waɗanda ba su yi musulunci ba duk waɗannan da suka tafi suka wuce nan ba su dawo ba sai dai mu haɗu da su lahira shi ma in mun yi aiki in ba ka ba suna can muna nan sau na ka gani to ina ruwansa da maganan wani yau ku duba hanzala yana cikin gidan nashi sai amarya an zo sabon ango ne ba akai amarya ya ji an buga kuge cewa a fito manzon Allah ya ce a fito a tafi jihadi yayi tsalle tsallako ya fito ta kofa ma yayi mai wahala ya tsallako ta katanga ya jiro waje halin sani ango ne sabon ango da amai har da janaba ma dalilin haka da yazo aka je shahada malaiku suka yi masa wanka ta haka sannan yanzu kawai mutane su ta amfani da wata ƙarya kawai ce kawai su abin nan ne ba za a yi addini ba mutum da gangan ya rike kuma wai mutum sai ya yi tunanin wai shi so yake gamsar da mutane to dan ka gamsar da mutane ba gamsar da Allah ba mai kai aikin banza kai sai mutum ya ta kokari ya ta nuku nuku wai ya boye wai ya wayo to dan kai ma mutane wayo shi Allah allamul ghuyub ne alimul ghaibi wash shahada shi masanin abin da ke boye ne yana sane da abin da yake wato bayyana da boye yawa kuma to malam sani wata kila ba saboda kai to ga gidan nan ku zo ku kalla ina ya zan ya mun abu a shiga nuna da kanka nuna su gani malam sani ya ga gidan gidan aka kwatanta aka nuna wa mutane cewa ga ya gidan ga yadda duk ko ba magana in ya gani balashi to duba duba ya kashi malam sani ka ga daga nan zuwa duba ya kashi ke mata tara hakuna tara suna gani ya wuce ba ka gani ba ba kana da shi ba nan nuna ma ake da yasan na ce ke nuna ma yana ta kaga nan dakunan ne kaga nan kaga nan duk duba inda inda wuri zauna to yanzu duka yanzu ka kwatanta ya kai girman nan wuri to to to ke ka da girman kusan daki da to zauna to ka gani afdalul bashariyah kuma ba babu bace dan wasu da yawan ana magana sai su ce wai ai lokacin babu ne sai da aka tambaye shi in kana so a baka duwatsun nan na makka duka su zama zinariya kai ta bantara kai yadda kake so za a yi ma an turo mala'ikun da za su yi ma wannan aikin ai ta yawo da duwatsun su zama zinariya ka rika bantara yadda kake so yace a a shi so yake ya rayu ya mutu yana bawan Allah manzon Allah ba so yake zama sarki ba ba so yake zama sarki ba to kuma yanzu kai ka samu yanda kake so wani ya kawo wajen sahabi wani sahabi yana kukan talauci ya ce mashi kana da gida inda kake zaune ciki ya ce kana da mata wanda kuke zama tare ya ce ya ce ashe kai mawadaci ne sai mutumin sai ya ƙara wube sai habbawa muna da shi mai mana hidima ce ashe kai sarki ne to me kake so Allah ya ma kuma yanzu banda abin da aka yi ma to mu gode ma Allah in muna neman ƙari mai godiya sai mu nemi ƙarin cewa Allah ya ƙaro mana kada ka rika rena inda kake kana ganin kaman ba ai ma komai ba ka gode ma Allah tabaraka wa ta'ala duk inda ka samu kanka da an kwatanta ma abin da aka tare ma da ka gano cewa amma babban nema sau da haka waɗannan su ne abin nan ɗinsu to amma sai da karatun fa ake gane wannan wa minhum man yamna'u zakka daga ciki akwai wanda yake ba da zakka وقد امتلك نصابها يا يا هنا زكان ومن يمنع الزكاه akwai mai hana zakka ko yake badawa وقد امتلك نصابها bayan kuma ya mallaki nisabin yanzu manyan musulman da muke da su masu kuɗi da suna bada zakka da har sai mun rika bara game da addini ya rika neman yanda za a yi amma malam babu kuma aka samu wani wanda ya zo ya bada abun nan ba sai a ta yada yanzu kwanaki da na gani wai jihar katsina ta ba kungiyar musulmi gudunmuwan miliyan ashirin da biyar wani har ɗaukar wannan yana ta yankowa yana maganganu yana maganganu su can da suke ba mutanen su sun faɗi mana dole ne ma dan an bada musulmi miliyan ashirin da biyar har sai an fito an yi talla terere abinda ma ya kamata a bada kenan to kuma an yi su waɗanda yanzu ko kun taɓa jin kiristocin ƙasar nan sun fito sun ce wani daga cikin wanda yake wakiltar su ga abin gudunmuwar da ya ba su sai mu gaɓaye komi abu naira ɗaya in ta fito ko wani abun nan ne in zai yi sai an sanar in yayi kuma sai an kwakwalo ko musulmin ne za su yi ta suka shi ma akan me zai yi in ma da nan jihar ce aka yi to shikenan in yayi sai kuma saura su fito su ce to ai bai adalci ba ku duba ran wani gabo ba cewa ai ai yadda aka raba ma hukunce hukunce yadda aka raba ofisoshin kasar nan shugaban kasa bai adalci ba saboda guda kaza ne amma can bangaren an cuce su su da suke cutar mu tun tuntuni har da shi din ma aka haɗa kai ta cutar ma duk ba haka ba komai ba sai mu sai a zo a faɗi in ma haka ne je ya rubuta masa wala bai yadda yukan ya masa magana masa magana ce wuri kaza ba daidai ba ba sai ka fito midiya ka faɗi sannan ka ce abun nan bane amma gaɓaye malam muna da gaɓaye ba iyaka yau a ce ma su fa ka duba kiristoci da suka tashi suka nemi wani taimako shi wanda yake ana cewa wai shi uban uba ne wa a cikin wai 1 billion bai ba su 1 billion yanzu kai tuntuni a tarihin Najeriya ka taba jin musulmin da ya ba musulunci 1 billion Allah baka ko ne can gurin kun taba karantowa wani musulmi a ƙasar nan ya ɗauki 1 billion ya ba musulunci kun taba ji na ta national mosque a Abuja Aha. To, to kaji ko? Su sun duk hada hale-hale da aka yi, zuwa da miliyan ɗari biyu da hamsin. To su da suka tashi tasu ba, da suka tashi tasu yin cocin ba, ya ka gani? Haba malam, ai mu kam, kadai ban mu kawai. Mun biliyan ɗin da ya bada, dubu so dubu. miliyan miliyan dubu so dubu ehem to haka ibada shine biliyan malasa ne miliyan dubu so dubu eh eh kaji to wane mutum kansa ne in duk wata za ka kashe nawa za ka kashe nawa ce in duk wata za ka kashe miliyan ɗaya wata kashe ko in duk wata za ka kashe miliyan ɗaya yanzu aka baka to sai ka shekara tamanin da uku har da wata hudu sannan kafin su kare ka san ko sannan ya ka gani da bai ko dan ka ji daɗi kai zaman ka da gadi to amma ya cire ta ya bada ka duba fa cire ta ya ba addinin shi addinin shi na kiristanci ya dauka ya bada wanda mu musulmai muna da yakinin cewa addinin nan asalinsa annabi isa ya zo da shi tabbas gaskiya ne amma daga baya sun su farfata abin nan dinnan abin da yake daidai shine su dawo musulunci su musulunci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani ba yahudi ko kirista da zai samu labarin an aiko ni sannan ya yadda ya mutu ba a cikin musulunci ba face a lahira shi don mutane lokacin Umar dan Khattab ya je Palestine aka zo wannan Baitul Laham ai ya zo ya ga ga wani ciki yana ta kuka ya rame ya rame ya rame ya rame shi ma Umar ya kace kama kuka aka tambaye shi kukan da kake ta tausayi wannan nake ji saboda gashi nan yana ta bauta yana ta bauta yana ta bauta yana ganin daidai yake yi bayan ku yayi kuskuren hanya dan wuta ne shi tunda ya karkace sune al-maghdubi alaihim sune dallin duka waɗannan karkatattu ne yace qad akhtau tariq sune waɗanda ake ce ma'amilatun nasiba ga aiki tukuru amma a lahira za su sha wahala ka gani to auna amma duk da haka ya dauka ya ba su wancan mun ku wannan mutum zai zo ya ce abun nan ne amma kuma gashi da shi ba shi ake ci mutum yana tahowa yanzu zo abun nan dinnan ana komawa aka ce da musulunci da musulunci ake da musulunci da kafirci ake bugawa musulmi sai su dage ba ruwan su da wani abu su ce sai su dai yanzu ya ci arzikin musulunci nan dalilin nan za su mutu ma akan wannan abu amma bayan ya gama kuma ya koma ya jefar da mutane ya koma Abuja ya ta faɗa da shi ya ce wai turanci ba ba iya turanci ba shi shi ta turanci yake ba ta me zai ma addinin me zai ma musulmai zai yake ba sai turanci wani ya zo yana kokari ya wakilci al'ummar sa su ta dariya su ce wai shi bai iya turanci ba kuma ya tafi wurin masu turancin su ba su mai dariya ba iyayen turancin ya je san yayi magana ba su mai dariya ba su ba dai sun gane abin da yake nufi ba shikenan amma nan su sun gane amma dariya ya zama abin dariya ya zama kaman wasan kwaikwayo don haka kullum ma sai a bashi dama shi ya magana saboda sun san ba za su ma tsawo maganan ba dariya za su yi kawai don shi ya zama kaman shi ne wani comedian ya yi kawai ba su dariya su dariya har wanda bai je majalisar ba sai ya rika tambayin me aka yi yau saboda shi yau bai samu dama ya yi dariya ba tun da bai nan in ba ruwan shi da muhimmancin abu to to zai wasa ne shi tun da shi ya san me yake me yasa ya je wurin Allah zai samu gane wa minhum man yatahawanu bis-siyam akwai wanda ke wasa da azumi wa huwa qadirun alai yana da iko sai ta yana ulcer sai boye ya ce ai wata chronic ulcer ke damun shi shi yasa bai azumi za ka gane da wannan chronic kariyar da kai za a je lahira ka gano cewa wanda kake magana da shi shi alimul ghaibi ne ya fi kowa sanin ka in da gaske ne ya sani in kariya ne ya sani kuma wasa tujza anha za a saka wa mutum wa minhum ai wa kafirun minhum yafrutu fi ada'i salah da yawa wasu kuma suna yin sakaki ne wajen bin sallah bi tarkiha wajen barin sallan aw adami ta'diyatiha ay fi awqatiha ko ko kinyin ta a lokaci yanzu ku duba fa ƴan mata in suna buki nan muka yi magana wai in suna buki sai su ce wai sun yi subscribing sun samu sun yi subscription na sati ɗaya ba sallah saboda kasu bata kwalliya aka ce yanzu har sun ci gaba ma wata ɗaya suke yi in za a yi buki sai su yi subscription na wata ɗaya su ce ba sallah su ta yi masu saboda kwalliya tana lalacewa suna bata ma kansu lokaci su yanzu yawo suke suna ta buki sun sa event kwana kaza saboda haka in an tsaya sallah za a bata lokaci kuma gashi ko ana ta nunawa wasu amara ranar bikin sun mutu wasu anguna ranar bikin sun mutu amrun mumkin to wasu ba sa sallah fi auqatiha wa ma'al jama'a ko ko saboda a jami'i mutane sai su rika sallah shi kadai wa fi buyutillah ko a dakin Allah ba sa yi wa bi kamili khudu'iha ko ko mutun yayi sallan bai san me yake yi ba yana sallah yana soshe soshe yana sallah zuciyar shi jikin shi a masallaci zuciyar shi na waje ai kaga wannan yasa Umar bin Al-Khattab yace wallahi jama'a ku kula akwai mutumin da zai yi shekara 60 yana sallah amma karshen ta bai yi ko guda daya ba ko ko guda daya kadai ya samu in ma ka samu daya ka sha saboda babu khushu'i babu tsoron Allah a ciki mutum yana sallah jikin shi ne kawai a wurin sallar sauran kayan shi ya ci gaba da hidimarsa a waje mutane da yawa zaka gani yanzu a zo masallaci ana shirin sallah wani ya zo ya aje buta yana ta buga waya yana ta surutu yana ta surutu ka gaya man in ya shiga ya kabbata sallar nan in ma wannan surutun da ya gama yanzu shi zai ci gaba da tunani ba ta surutu ya ta maganganu abinda bai shafe ka ba kai ta magana kuma ba maganinsa yanzu ka kalli tun daga lokacin da aka ce maka marigayi sarkin zazzo Allah ya karbe shi kullun dandalin mutane in ka in ka zauna maganar nan suke ya za a wane ne sabon sarki wane ne za ina ruwanka kai ne kana cikin kwamitin nada su to kuma yanzu an nada mutane sai su zauna wannan ya zauna to ya kuka gani yanzu wannan sabon sarkin yayi wannan sabon ku ba ku ganin ya zuwa ne ku ba ku ganin wannan ina ruwanka kai ne alkali kai aka sa ina ruwanka Allah ya bada wanda zai bada shi ne ke bada mulki a hannun wanda ya ga dama waɗanda ba su samu ba a ba su hakuri a ce haka Allah ya so wanda ya samu shi kuma a ce Allah ce in ma komi ne ne gare shi in Allah ya agaza mai meye matsalarka ba sai taimake shi bai abin da ya kamata saboda haka a yi fatar alkhairi ga wanda Allah ya ba su kuma waɗanda Allah bai ba su ba kuma sun so da sun samu sani ba ko ba alkhairi ba ne gare su Allah bai ba su ba sai a ba su hakuri saboda zuciya ta ɗan adam in wani abu ya taso sai an ba ta hakuri shi yasa mutum in ya rasa wani abu ko aka yi masa rasuwa ake masa ta'aziyya ai ba wai bai san ana mutuwa bane ba wai bai san abin nan bane amma saboda damuwar da ran shi zai samu sai ba shi hakuri to da haka mu ba su hakuri mu ce haka Allah ya so in kuma Allah ya kaddara za ku yi sai ya kawo lokacin da kuma za ku yi ai da wannan din ba shi bane wani ne Allah ya kawo shi kuma lokacin da zai yi amma ka ce sai ka yi masa alƙalanci ka gano ko yana da kirki ko su ne suka yi ba su samu ba ina ruwanka waye baka banda bata lokacin ka na shi ko karaman talan kan ko to kaji ko shi to kamfani kaji ya ce wa ba wuce ya ce wai karamanin talan ka zaɗan sarki to ba kar ba kai ko karamanin ba mutane ba suna iya yin dambe saboda wannan abun lokacin da aka cire aka cire sarkin Kano shi fa da kanshi ya zo ya yi jawabi mai amfani ya ce shi ya sani kuma dama shi malami ne yana da iliminsa ya ce shi ya sani ai ga aya kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha saboda haka shi ya dauka ya yadda ko ba komai dai maganar nan mai kyau ce ya ce shi ya yadda dama Allah shi ke bada mulki da ba shi bane Allah ya bashi yanzu kuma aka anshe shi ba ruwan shi da magana iya abin da Allah ya kaddara zai yi kenan to saboda haka mai matsala amma mutane zai suka koma suna dambe akan wannan a nan unguwar sarki sai da aka yi rabo ana dambe wannan na cewa laifin shugaban kasa ne yana gani ana ba daidai ba yayi shiru wannan yace laifin gwamna ne wannan yace laifin shi sarkin ne to duka ina ruwanka har ya sa mutane su dambe saboda wannan wannan ya tashi zage wannan wannan ya tashi zage wannan yace kai munafiki ne saboda haka ai ka san laifin wane ne ka san laifin gwamna ne ka san laifin shi sarkin ne ka san laifin shugaban kaza duk ina ruwan mu su suke abun su mu ya kan mu kallo mu kalla in ma muna da lokacin kallon kenan in ba mu da lokaci kawai an ce an nada wani mu ce Allah ya shige masa gaba Allah ba shi ikon jagoranci mai kyau shi kenan shi Allah shine muqallibul qulub ko ka ce mutum ba kaza bane in Allah ya ga dama sai canza shi sai zama abin da baka tunani wataƙila kuma ya fi kama ya fi ka kwatanta kai inda kai za a ba ma ƙarshen ta kai damal damal din da gare shi wai wani wani wani mutum da wani wani tsohon shugaban kasa da ya magana wallahi magana da ta burge ne ce kaga mulki da kake gani dodo ne yace wallahi dodo ne in ka taɓa yin shi in mutum ya hau kai shi in ka gani sai ka ji tausayin shi saboda lokacin da mutum yake kan kujeran nan malam wani abu masar da yake yin shi bai sani ba zai cidime ne sai ya sai radda bai nan ya ta kallon wasu abun yana mamakin wai ma yaushe yi su ya aka yayi su ma yace wallahi mulkin nan dodo ne ni wanda suke kai tausan su nike ji yanzu saboda ni na taɓa yi na san masifar da na sha a kai yanzu su ma ina jin tausan su dan na san suna shan ma watakila wadda ta fitawa kaga yayi magana ba san ce ba kuwa ne bane to wallahi mulki ba karamin abu bane yasa a lokaci in mutum yana jin daɗin shi to kuma ka tausaya mai wahalar da yake sha akan wannan abu da mutum ya samu Allah ba shi ikon rikewa ya taimake su su kuma waɗannan mu ba su yi haƙuri Allah ya ba su haƙurin wannan wannan wannan rashi da suka yi tunda abu ne mutum yana so mutanen shi na so su yi kuma yana da wasu na da wakilai su mutanen su sun so su samu Allah bai sa sun samu ba Allah ba su haƙuri la zaɓa mu shi kuma wannan Allah taimake shi ka huta amma ku ta gardama da mutane kai ba kai aikin da yake gaban ka ba shi yanzu da aka nada shi zai aikin da ke gaban shi ne ku duba maran nan cikin arrida da muka karanta wani a wannan yace shi kai ya akai ka zama abin da kake yace shi abin da yasa ya zama abin da yake kawai ya gano ka san shi bai zuwa wurin wani launi bai zuwa wurin shi sannan kuma aikin da aka sa shi wani ba zai mai ba shi ba zai yi na wani ba wani ba zai nashi ba kowa na aikin shi to dan me zan ba aiki na in shiga aikin wani sannan ya ce kuma ina jin kunya Allah ya so gani na a wani wuri bai ganni ba a lokacin da yake nema na ko kuma inda bai so ya gani ya ganni a wurin saboda haka waɗannan abun na tsari shi yasa ya zama abin da ya zama ya zama bawan Allah da duniya ba za ta manta da shi ba in tunin ka shiga abin da ba ruwanka ka gama wahala kuma annabi sai da ya bamu makulli yace min husni islamil mar'i yana daga cikin kyawun musuluncin mutum kuji min husni islamil mar'i yana daga cikin kyawun musuluncin mutum abin da zai sa musuluncin kai kyau tarkuhu ma la ya'nihi mutum ya bar abin da babu ruwan shi wanda bai shafe ka ba ka bar su kai talaka ne bi kawai kake ba ruwanka ya aka yi da gwamna ya aka yi da sarkin ya aka yi gwamna ya naɗa gwamnan nan ya fi ka sanin me yasa ya yi abin da ya yi yana da ilimi a kai sai ba karanta ba ku duba sai littafi aka kawo mai sai dai karanta ya ya gani ko ya ga ga yadda abin shi yake ya ga ga inda ya dace kuma ya abin shi to mu ina ruwan mu kuma shine shugaba saboda haka ba ruwan mu bai shafe mu ba maslaha ya kalla yayi abin shi saboda haka shikenan sai mu fata Allah taimake mu ni fa abin fahimta ta nake faɗi amma in bar tasbihi na in bar tahmidi na in bar sallar duha na in bar sallar nafila ta gafin azhar in zo kawai ana wannan gardamar da ni to ni ina ganin nan ne ne asara to kuma ni na gani ne ina gaya maku abin da na gani ne saboda akwai sakatare nake ba to nan zan ga gungun mutane ana ta gardama ana ta gardama kaman a buga wannan su har da abin da mutum bai sani ba a ce ai waɗannan ƴan masu zaɓen ga abin da suka yi masu kaza ga abin da suka yi kuma da kowa a ce yana nan kulla ɗaki a ce maka yanzu masu zaɓen nan ko shi gwamnan yana nan a cikin wani ɗaki sai ka gama faɗin abin da ka ga dama ya fito ya ce izawi ka dinka da Allah izawi abin nan da ka faɗi a ina na yi ya za ka ce abin nan da ka ce na yi ina ka ji ka ce ya don ba ya nan mutane a lahira duk wanda kai makariya ka kirkiro wani abu ka ce yayi kuma bai yi ba kai masa kazafi wallahi a lahira ta muku shari'a sai dai ya yafe ma ko bai yafe ma ba shikenan ta shike kanka to kuma abin da ba ruwan ka kaje ka jama kanka masifa ya ga gani to ni dai abin da nake kallo kenan mu daina shiga abin da ba ruwan mu mu daina shiga mu yi abin da ke gaban mu mu yi aikin da aka samu mu yi ibadojin mu ba za ku duba fa nan na gaya mana mun maimaita maganar nan aka zo wajen ibnul musayyib ko wani ya zagi hajjaj ya aibanta hajjaj ya ce hajjaj mai kaza ne na? banjewa banjewa MC ibn Sirin ko Muhammad bin Sirin aka zo aka ce yayi kaza yayi kaza ya aka ce Hajjaj yayi kaza Hajjaj yayi kaza Hajjaj yayi kaza yace mm yace ka saurara ka ji shi fa Allah babu abin da ke boyuwa a wurin ranar kiyama duk abin da mutum yayi Allah na sane kuma zai saka masa akan abin da ya aikata in alkhairi ne alkhairi in sharri ne in sharri ne sharri saboda haka ka bar abin da ya sha ka kyala maganar hajjaj yace idan aka je lahira mafi karancin aikin da ka aikata zai dame ka akan mafi girman aikin da hajjaj ya aikata haka ne saboda kai mafi karancin aikin ka shi za a tambaye ka me yasa kai mafi girman laifin da hajjaj ya za a tambaye ka wala abubakar a ce me yasa kai ina ruwanka yace to ka ji da kanka kawai ka kyala maganar wancan to da haka muke da sai mu huta Alisu, suna da abin da ya suka abin nan dinsu in kana so kuma ka bi su ka ji dalili to amma dai da abin da ba ruwanka ma ina ruwanka da zai ka ji dalili akwai abin da in baka sani ba aibi ne akwai abin da rashin sanin sa ya bi ma a cikin nan sai ka huta saboda haka mu kiyaye abin da aka samu wasu ba sa damuwa da sallah a ɗakin Allah suna sallan nan jikinsu ne kawai a cikin sallah to yanzu wanda aka gama wannan gardaman da shi har a gama yana jin haushi wani mata zai to bari mata zai kama bari a gama sallah mu fito ka ji dalilai da yawa da suka sa ba za a yi ba ko da suka sa aka yi ina ruwan mu da wannan to haka mutum ya daina wannan ka yi abin da ke gaban ka ina fa ina muke wa khushu'uha wa hiya muyassaratun lis-salimi wal marid ita ko sallah gashi an sauƙaƙe ta ga wanda yake lafiya lau ga mara lafiya da mara lafiya kowa sai yayi wanda ake ta sallah ta fada akan shi sai wanda rashin lafiya ya sa har bai san inda yake ba kwakwalwar ta burkuce bai iya gane komi wannan shi kenan wa minhum man la ya'muru biha ahla akwai wanda baya umurtan iyalinsa da sallan ya ce su yi wa zawjahu ko matarsa wayalahu da waɗanda suke karkashin sa shike ciyar da su wala yuaqibuhum ala tarkiha kuma in basu yi ba baya hudi baya fada baya ce musu komi walau alima aljami'u khuturata hadha kullahu lahafazu alaiha da a ce mutanen nan duka da aka lissafo sun san hadarin barin sallah to da kowa ya tsare ta da ya kiyaye ta wallazi usikum yace to ni abinda nake maku wasiya ya ku iyalan ginana da sauran mutane bil muhafazati alaihi wanda nake maku umarni ku tsare wa khassa kuma ke banta ke bantacce ma as-salah yace kada ku yi wasa da sallah bayana ku duba mutum ne zai mutu malan sani yana ga ma yayansa kada ku yi wasa da sallah bayana kada bayana ku rika kin yin sallah babban masifa kaga in kai ka isar da sako ƴaƴanka zaka mutu ka zo kaga mutuwa zaka kira su ka ga musu to ku hada kanku ku ci gaba da kaza ku duba magabata har karanta muka wani da yazo zai mutu ya dauki tsintsiya ko wani abu mai kama da sanda dai guda da yawa yace kowa ya dau daya shin yaran suka dauka wannan ya dau daya wannan ya dau daya yace kowa ya kariya suka kariya abin nan ba a hadawa ya fara yi ko sanduna ya hada yace ya ba su yace kaman su uku ne ya ba su a hade yace kariya ban su ba su kari ba wannan ya ja ya ja ya kariya suka ji kariwa ya ƙara ce ma ɗayan a shi kai ma karya su ya kama ya karya ya karya ya ji wasu karyu ba ya ƙara ba ɗayan ya ce kai ma karya su sannan shi ma ya yi ya karya ya kasa karyawa sai ce to kowa ya ɗau ɗaya ya karya kowa ya ɗau ɗaya kuma ya karya sai ce to ni kuka fahimta shiru sai ka gaya mana ya ce abin da nake so ku gane shine idan kan kuna haɗe ba yadda za a yi da ku ba iya fasa ku yanzu da na ba ku akuna a suna haɗe kun karya suka ce a da kuka ɗauka ɗaiɗai ba kun karya suka ce sun karya to haka in kun rarrabu tun lokacin da kuka rarrabu sai a shigo ta cikin ku a jagalgala ku kuma ba haka muka yi ba yanzu ba shi yasa muke haka ba yanzu nan kasan mu musulmai da muna haɗa an yi sai mana wani abu da in muna haɗe muka fitar da ɗan takara ya zama shugaban ƙasa ko ana so ko ba so amma da muka rarrabu ba wannan na can wannan na can ya ka gani sai an yi da gaske to haka kuma ake tsoro tuntuni ana tsoron in dai aka bari musulmai suka haɗe maganan wai a ce sai an ci wahalan wani ɗan ta ana fitar da kungiya ta ce ga ɗan takarar mu musulmai kuma kada kowa ya kauce a nan nan za a bi magana ta kare sai aka ce in aka bari nan gaba ba Najeriya kaɗai ba har Afirka haka za a yi wannan jagorancin dan Najeriya ita ce tumbin giwa idan ta tashi ta tafi Ghana a lokacin za a yi zaɓe suka ce ga ɗan takararmu musulmai nan ma haka za a yi in suka tafi Nijar haka za a yi haka komo Sudan haka za a yi haka tafi Burkina Faso aka zo ita aka ce to zuwa lokaci kaɗan daga nan za su ce suna neman kujera abu ta duniya masu kuma sun samu daga nan sai an koma da yadda ba a so aka ce to ya za a yanzu aka ce dammirul islam wa adidu ahla ku rusa sa wannan bangaren ku fara aiki ta nan ku ji masu aka samu wannan tafarruq aka samu tashki aka samu duka ga sunan suna nan kadiba cikin madarisul alamiya na Sheikh Bakar Abu Abu Zaid ta ga bayanan ne abubuwan da aka yi da shiri ake yin waɗannan abubuwan wannan abin da kuke gani ana yi akwai bututu daga waje shi ke shigowa ya raba kan musulman nan aiki ne aka yi sosai na ganin musulmai sun rabu ba ma na kasar ba kadai musamman na kungiyar za su bi da wai kamata sunna aiki ne aka yi tukuru ganin an rarraba su dan an san ku auna lokacin da in za su ce za su yi wa'azi na ƙasa a wani wuri ko a wata ƙasa ku ga yadda mutane ke zuwa wurin wani wannan kungiyar ta kuskura wata rana aka batta a haka ta fitar da ɗan takara ya zama shi ke takarar shugaban ƙasa to za sha mamaki kuma daga ran da suka yi sau ɗaya magana ta ƙare daga nan to ya za a yi bari a yi gaje-gaje da su wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza abin da bai takara karya ba a za a yi nan wanda zai kana tozo kaza eh saboda kan da shiri ne ake gazul fikiri ne da gazul fikiri ake yi aha saboda haka musulmai a rarraba su to gaga wancan ma to haka ƴaƴanka kai ka gaya musu in kuka rabu ba ku sani ba wani yana ganin shine babba ba mamaki karami na nan a ciki wata rana shine babba mun sha gani a haka wurare da yawa an yi misalai ne amrun ne min Allah to yanzu ka auna ko da a gidan in ka kalli tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansu babansu ba shi ne ƙarami ba shi ne na ƙarshe ko to amma daga nan wa ya fitar da shugaban duniya kadiba har lokacin haɗari ya hau kan shi baban ya alkawarin cewa ga kaza ga kaza zai ba da raƙum abin nan ba wanda ya haifa na kaza shine zai ba da fansa ko ya zama baban ne shi din wanda annabi zai fito da shi aka zo da shi ne za a halaka kada daga nan sai na annabi zai biyo amma da yake Allah ya shirya yadda za a yi ga yadda za a yi aka ce a'a ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi saboda Allah ya shirya wani abu a wannan matashi baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka shekarun sa nawa lokacin da ya bar duniya to kaga amma Allah tunda ya shirya wani abun shi komai Allah zai akwai hikima ciki komai Allah ya akwai hikima ciki haka in ya bada umarni akwai hikima ko an gane hikiman ko ba gane hikiman ba a aikata abin da ya can nan kawai a sallama masa shi ne sami'na wa tsanan maka ki wannan kenan ina ne nake bil muhafazati alaiha kama jaa fil ahadith wa kadhalika sa'irul arkan kun tsare ta ita sallan nan kamar yadda zo cikin hadisai da yawa wa sa'irul arkan da sauran rukunai hatta inna rasulana ar-rahim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har ya kai ga annabinmu mai rahma sallallahu alaihi wasallam kana yuzakkiruna wa ya'muruna bil muhafazati ala salah annabi ya kasance yana tunatar da mu yana umartar mu da mu kiyaye sallah kada mu wasa da sallah balla qad shaddada fi zalika annabi ya tsananta wannan umarni hina ma hadarat sakaratul maut lokacin da magagin mutuwa ya zo masu daukar rai suka zo sana so yana ganin za a bar duniya faqad ruwiya an ummi salama radiyallahu anha arwaito hadisi daga ummu salama ummul mu'minin radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana yaqulu fi maradihi alladhi tuwfiya fihi annabi ya kasance yana cewa a cikin rashin lafiyan wanda daga na karbe shi bai tashi ba sallallahu alaihi wa sallam yana cewa as-sala as-sala yana cewa kada ku yi wasa da sallah ine maku umarni da ku yi sallah ku kanku wa ma malakat aymanukum da abinda hannunku suka mallaka kada ku yi wasa ku rika umarni da ayi sallah cikin gida gidajen ku fa ma zala yaquluha annabi bai gushe ba yana cewa as-sala as-sala ka duba malan sani mutum za a cire masa rai amma saboda ya san sallan nan ita ce ginshikin abinda in mun rike ana tsaron musira lahira annabi za a cire mai rai amma yana ƙara daga hannu yana gaya mana yana cewa as-sala as-sala as-sala wa ma malakat aymanukum salla kada ku yi wasa da sallan nan kada ku yi wasa da sallan nan da ku da waɗanda ke karkashin ku annabi wa duniya sallallahu alaihi wa sallam kuma zala yaquluha annabi bai gushe bai na maimaita wannan magana hatta ma yasidu biha lisan har sai da aka kai ga harshen shi ya kasa faɗi harshen sa baya motsawa lokacin ya jama ya kasa magana to ka duba wannan wa kama yajibu salah hubban jamman kama yuhibbu salah kamar yadda annabi ya kasance wa kana afwan wa kana yuhibbu salata hubban jamma annabi ya kasance yana son sallah sal so mai girma haythu innaha shuri'at fi as-sama'i lailatul isra'i domin ita sallah duk cikin ibadoji ita ce bautar da saboda darajarta aka gaba ma a doron ƙasa za a bada umarninta ba sai da aka ɗauki annabi aka tafi da shi can sama sannan aka ba shi sallah saboda girmanta ba za a saukar da ita a aiko jibril ya kawo ba sauran dokoki zakka ce azumi ne hajji ne duka aiko jibril aka ya gaya ma manzon Allah manzon Allah yana kan doron duniyar nan amma sallah sai da aka kira annabi ya tafi can sama da gaba ɗaya ya je can ya an ta ai kaga wannan kadai ya sai nuna muhimmancin ta ba wasa bane saboda haka aka tafi aka an ta an an ta fi lailatul isra'i wal mi'raj fa kana sharafuha kabirun wa azimun naka darajar sallah babba ne ko mai girma ce wa kana idza fazi'ahu amrun hamma ila salah idan wani abu ya tada wa manzon Allah hankali annabi ran sai bashi sallallahu alaihi wasallam sai zabura kawai tafi sallah dan ya san sallah nan ne maganin bakin ciki maganin damuwa wa kana yaqulu arihna biha ya bilal sai ya ce ya bilal arihna biha ka hutar da mu da sallah kai mana ka kira mana sallah sai mu yi ta kawai sai komai ya wuce wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam wa ju'ilat qurrata aini fi salah annabi yace an sanya mu man farin ciki na yana wuri yana sallah idan ne sallah nan ne wurin da nabi farin ciki wa an abdullahi annahu qala qala haddathani abi ay haddathana abu ubaida ay an sallam bin al munzir abi al munzir an thabit an anas radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qala wannan Allah ya ce hubbiba ilayya min ad-dunya an sanya man son wasu abubuwa daga duniyan nan kamar irin yadda kuke son su ni ma ina da ina son waɗannan abubuwa yace annisa mata in aure wannan abu ne wanda yake yana da kyau shi yasa mutum ba zai ce ba zai aure ba kuma ba za a ce mutum bai da yace shi haka zai zauna ba haka nan mutum ya aure abu ne wanda yake yana da kyau sunna ce ta annabawa wa sannan turare shi yasa ake so mutum ya zama yana yana sa turare kana saye kana sawa kowa gwargwadon karfinsa ba a zuwa inda wancan ya je sai turaren dubu kaza kai ma ka ce dole sai irin shi zaka sa a'a kowa gwargwadon halin sa gwargwadon karfin ka gwargwadon aikin kana ta bada misali idan toron giwa ya shiga daji ya karya itace zomo shi kuma ya karya ciyawa kowa ya yi daidai karfin sa in ka gane ka gane saboda ka wancan ya je ya sai designer mai tsada kaza kai kuma baka da kudin designer sai ka fito ya kwalba ka kai zo dan tarwa man nan wurin ya kwalba ta ko kuma mai hada ba har da kwalba yana da kwalba ce tarfa amma iya abun nan ka goggoga lokacin da zaka yi sallah zaka yi kiyamul laili ka goggoga zaka shiga mutane ka goggoga zaka je juma'a ka goggoga zaka je idi ka goggoga kai yawo da shi a cikin aljun kamar yadda kake amfani da wayarka cikin aljun ka duk inda kai alwala zaka yi sallah ka goggoga zaka shiga cikin masallaci saboda za ka amfani kanka za ka amfani na kusa da kai domin ka sha rana ka yi gumi in ba haka ba za ka shiga da wari ka rika yi ka cutar da mutane ka cutar da mala'iku shiga cikin sallah da wani wari mara kyau laifi ne domin yana cutar da mutane kuma yana cutar da mala'iku abinda mutane ke cutuwa da shi mala'iku mana cutuwa da shi sau za ka gyara abin da za ka gyara tufafin ka ka gyara bakin ka ka gyara inda ya kamata ka gyara ka gyara ka ɗauko turaren ka ka shashafa ta yi alwala ka shashafa ka shiga cikin sallah iyamun laili idan ka tashi ka shashafa ka shashafa ta aka in kai haka na hammala iku rige-rige suke yi to an sha aikin ka suka yi wurin Allah me yafi wannan ma wani za gan shi damal damal ko yaushe damal damal an mai magana ya ce shi ai ba dole bane to ka ji annabi abin da ya ce watsi turare kuma ma in kana da shi zaka samu lada domin zaka goga wasu ji kamshi in ma ka ga dama har zaka samu wasu turare ka goga ko go ka kami samu wani yana bukata ya goga yana bukata ya goga shi ma ya goga ka samu lada ka ƙara zumunci amma malam wani shi wani abu ne da ake cin kamar dumbu duk yadda za ka yi mai bayani bai gane ba duk yadda za a yi mai bayani shi ra'ayin shi daban dumbu وجعل قرة عيني في الصلاة sannan kuma Allah ya sanya farin ciki na ne a sallah ne ku diba ta aka ce annabi sallallahu alaihi wa sallam wani daga cikin marubuta malamai ke cewa Allah ya tsare mu da wannan zamani annabi yana cewa arihna biha ya bilal ya bilal ka hutar da mu da wannan sallah abun nan ba ka hutar da mu da yin wannan sallah mu fita daga cikin bakin ciki su ko ‘yan zamanin nan suna cewa a rihna minha a hutar da mu daga sallar mu bari su can sallar ce ke masu maganin damuwa mu ko yanzu sallar ce a daina yi shine zai mana maganin damuwa ai kaga an samu inkilabul mawazi bilal sai da ya ci moriyar wannan abun nan din darajar da ya samu nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yace annabawa za su tashi ranar tashin alkiyama suna kan abun nan buɗo min wannan abu za ga wani screenshot da abun nan da nayi nuna min ka gani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sabo ne za ga shi sabo yawwa yawwa barakallahu fi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusharu al-anbiya yawm al-qiyamati ala ad-dawab liwafu min quburihim al-mahshar ويبعث صالح عليه الصلاة والسلام على ناقته ويبعث ابناي الحسن والحسين على ناقة الأضباء وأبعث على البراق خطوها عند أقصى طرفها ويبعث بلال على ناقة من نوق الجنة وينادي بالأذان محضا وبالشهادة حقا حقا إذا قال أشهد أن محمد رسول الله شهد له المؤمنون من الأولين والآخرين فقبلت ممن قبلت وردت على من ردت صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي ذا أتاد النباوة يهشر الأنبياء يوم القيامة za a tara annabawa a tada su daga kaburrukansu a tada su ranar tashin alkiyama alad dawabi duka annabawa suna kan abun hawa dabbobi liwafu ai min quburihim almahshar saboda su cika daga wurin kaburrukansu su tafi ta inda za a yi taron kiyama annabawa za su zo a kasa ba mallayar darajanta su wa yubasu salih annabi salih alaihi salatu wassalam za a tada shi ala naqatihi akan wannan taguwar tashi zai hawo sai tan alaihi salatu wassalam wa yub'athu ibnaya ayana guda biyun nan jikokinsa al-hasan wal husain za a tada su ala naqati al-ababa za a tada su akan taguwar nan ta al-ababa za su tashi su masu tafitar shi yasa suna da daraja babba sai dai darajar su da aka ba su kuma kada mu wuce inda manzo Allah ya tsaye da su mu mai da wani daga cikin su da kuma ana mai wata bauta a daina kiran sunan Allah ana kiran shi kamar yadda yanki ake yi wannan ba daidai bane amma suna da daraja bayan nan yace wa ubatu alal buraqi ni kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kenan yace shi kuma za a tada shi akan wannan buraqa wanda kamar wanda ya hausar da zaje sama kenan yace khatuha inda aqfa tarafiha takunta daya karshen kallonta take takawa ita kaga annabi yadda zai zo kamar yanzu ne a ce to shikenan yanzu misali zan bayar kawai dan mu gane hasha lillah walillahi almasal ala amma wani lokaci misali yana sa ana gane abu yanzu misali a ce ma ne za a yi wani babban taro gwamnoni kowa ya zo da irin motar shi ko gwamna ne ya taho ana bin shi ana wow wow wow wow ya zo wow wow wow ya zo wow wow wow ya zo idan shugaban kasa zai zo a kasa irin motar su zai zo da ita irin motar da take presidency ita ce a jawohi kaga ba irin ta bane ko zai bambanta to in kuma ya ga dama fa ya taho ma a sama an yi bambanci ko ba bambanci ba in ya taho da wannan jirgin na presidency akwai shi a jahohi irin shi malam sani ya fito yanzu ko to kaga dole kowa zai yawwa malam sani kaga dole za gane bambanci sosai ko to haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi masa annabawa ba a ce mu rena su ba amma Allah ya yi ma annabi daraja da tafi ta kowa su suna tashi akan wasu dabbobi kowa da wanda zai kai shi filin kiyama ba ba duk kowane iri bane abun hawa dai ga ga annabi salih akan taguwarsa ga jikokin manzon Allah akan wannan azuba ta annabi kenan a duniya ko to yanzu da za a je kiyama annabi an an tsora mai sama da ita wadda ya hau lokacin da aka kai shi sama yanzu ita zai hau ai lokacin ba mu ganta ba lokacin ba ganta ba so tafiya shi ya dawo ba gan shi ba ba mutane ba san sanda aka yi tafiya aka dawo ba to yanzu a filin kiyama za a ga annabi ya zo akan wani abun hawan da ba mai irin shi kenan ina fata an gane bisaraha ya fito ko haka zai zo kawai duk an tafi an tafi kowa ya tafi sai ga annabi ya zo akan wannan abun hawa nashi sai ya ce to kuma nan da ake so a gane da tsafar sai ce bilal ba in aka waro sai ce shi kuma bilal zai zo ne akan wata taguwa ma daga cikin taguwa aljanna shi ba a nan za a zaɓo mai abin hawa daga aljanna za a ɗauko mai wani abin hawa ya hawo fayunadi sai ya kira kuma yadda ya saba man hasha ala shay'in mata alaihi wa buisa alaihi bilal in ya zo sai ya kira kira tsantsayen da ya saba ya yi kiran nan ya ce ashadu al ya kira ya kira bi shahadati haqqan haqqan su zai kara tabbatarwa saboda duk sauran yanzu ba za ta hayya ala sala hayya ai ba su ake an gama su su daga nan yanzu ba sallah sai dai ya ce ashhadu an la ilaha illallah su za a kara tabbatarwa dan su ne za a koma bayan nan ya ce ashhadu an in ya kai wurin cewa ashhadu anna muhammadar rasulullah muminai gaba ɗaya sai su ma su ansa daga na farko zuwa na ƙarshe su ce na shaɗu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wa sallam daga nan fa qubilat mimman qubilat sai a karɓa wurin wanda aka karɓi tashi wa ruddat amma ruddat wanda ba shi tashi ba ce banda kai Allah ka tsare ni amma nan muhalli shahid ku kalli muhimmancin sallah bilal me yasa ya samu wannan matsayin da aka yi magana saboda sallah da ya zama mu'azzin lissala gashi nan aka waro shi cikin sahabbai bayan an san akwai masu daraja wanda su ma musu ma bishara yan aljanna ne amma anan an kira shi saboda aike shi saboda sallah saboda haka sallah ba wasa bace wannan shi yasa kuma ana kiranta ake so kowa ya nasu duk abin da kake gabari ka rika ansa kiran sallan nan saboda muhimmancin sai zama kai ma kai ya dan fito saboda haka yana da gaito ahammiya Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu saboda haka wannan shine ina ne kaga to kaga waɗannan su su a ce a hutar da sallah wala qad auda halana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam quturata tarkiha annabi yayi mana bayani akan hadarin rashin barin yin sallah mutum ya zama baya sallah barin sallah hadari ne fa an buraida radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala manzo Allah ya ce al ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah alkawarin da ke tsakanin mu da waɗanda ba musulmi ba shine sallah bambancin mu da su kenan faman tarakaha dan haka duk wanda ya bar sallah faqad kafara ya koma can cikin su shine bambanci kawai in baka sallah mummunan banna ne ka kyale duk waɗanda suka yi magana fahimtar su ne suka ce su suna ganin wanda bai sallah ba ba a ce mai kafirin sai dai in yayi musunta cewa bai yarda da ita ba amma tsoron kin yi bai ce mutum in ka yarda me yasa ba kai ba in haka yadda da gaske dan me zaka ji ba dalili ka ji in ka yadda da gaske ne yi mana وكذلك ما روي عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي من زن الله yana cewa بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه bambancin mutum tsakaninsa da shirka ko kafirci shine sallah idan mutum yana yin ta sai a masa shaidan musulmi ne in baya yi ko sai rika cewa wane kan ba musulmi bane menene dalili to bai sallah a wani da ya je gaban musulmi gaban sarkin musulmi aka ce mai aka ce an ne ya ce ya ce baubawa aka ce mai baubawa ya ce ya gaya masa sarki ya ce shi ana ta ce mai baubawa shi kuma ya gane baubawa shi kuma shugaban kasa ya aiko shi amma ga shi ne yanzu an zo ana ta kai ba za ka shiga wajen sarkin musulmi ba sai duk musulmi sun gama shiga da za a ba wani baubawa banza ya shiga gaban musulmi ka duba faɗa yadda suke shugaban kasa ya aiko shi amma ana so a ga sarkin musulmi ya ce ba zai yi su masu tsaron suka ce kai kai da daga ƙarshe sai musulmi sun shiga gaba musulmi kullum shi a gaba ba a barin wannan bobawan banza ya ware shiga gaba gaba shi ashe yana jin hausa ya je ga ba sarkin musulmi ya ce gaskiya shi ya zo an aiko shi ne amma ba ana faɗi mai maganar da bai jin daɗi ya daɗe yana jira an ce sai musulmi sun gama ganin sarkin musulmi baubawa ba zai gani ba ya ce kai a sha ko wasu kyauta ba ba san kai ba ko nana ba ba ko nana ba ko nani kai to amma kana zalla yace ba ba zalla yace a sha ko ba kake kawo wanda baya zalla ina magana wanda baya zalla gaskiya ba ba kake sai dai ba da kyauta wanda suka dake a wajen da baka zalla to me kai ba ba ba ba ne wanda duk da baka zalla da kage di ko ba ne ya ki zawi da wai zalla ina magana kwando ne kwando kwambani mhm da baka zalla ba wani abu وكذلك saboda haka wannan shine ولهذا فقد اكد لنا القران ناك ne qur'ani ya karfafa mana magana alkarim ala iqamati as-salati wal muhafazati alayha akan tsada sallah da kiyaye ta wal khushu'u fiha da kuma yin kankan da kai ana yi wa mu'aqabati man yatahawanu biha wa fi wa man yatahawanu biha wa fiha wa man tarakaha abu uku ne nan almuhawanatu biha rena wanda ke rena ta yana daukar ta bata da wani muhimmanci ai masa hukuba wa fiha wanda yana cikin ta baya daukar ta da tsoro da kushu'i da wane ne ayi dan a karantar da shi a nuna mai sallah ba wasa bace haka baka zuwa da wayar ka kawai kace ta kamance da a ce da gaskiya ke wanda ya bari sallah aka gaya masa cewa in an zo sallah liman ya juyo ce jama'a da Allah kowa ya kashe wayarsa sai kawai mutum ya iya da ya kashe wayan nan ya bari ta buga to da sai a kwace wayan ko kuma in ya gama a ce akwai masu kaki a wurin su mai dukan siya gobe in aka gani ba kara dan sallah ba wajen wasa bace dan in je kotu aka ce kace yaki ba a iya dukan shi a wurin in ya je cikin farar na sojoji ya bata kunna aka yi farar ta ansa ba ai mai duka to wannan farar din me amfani shi training ne nasu ka'idojinsu ne kawai suka sa a wurin amma ba a zuwa wurin da waya to sallah da aka ce liman ya juyo shine shugaba yanzu a can wurin wannan mai rike sandan shike ba da umarni ko mai mai hakan wannan kwatin akwatin ya rika ba da umarni amma in ka bari wai ka ta buga in ya ce a kamo ka ai ma duka akwai wanda zai ce dan me to liman shi ma shine shugaban komanda ne shi ma na sahu na sallah ya zo ya ce kowa ya kashe waya sai mutum ya ki da sai liman da a ce mun kai ne kai kai ne waye waye ta kada yace kawo ta nan yan kawo ta ne yace a sai da ka zuba kudin masallaci ko ma ne ka gani ko za bari daga nan ka zo ka daina sallah in ma kai ka gina masallacin dauke shi ka kai garin ku mu gaskiya a shikenan ma da daga nan ba ba kala kamar mutane sai mu ce ya mance ta wannan ta buga ce ya mance ta wannan ta buga ce duk sun mance duk ƙarya ne da an yi maganin su wanda duk tashi ta buga a sa doka ko liman din ne tashi ta buga ya dauko ta yace doka na mance waya ta ta buga ni ma na saba ma doka dan haka ga ta wai kuma sai biyar da ya kama sa cikin masallaci shikenan ciro mallaye ciro masa ka sai da ka gobe ka gani ko za a yi amma kwa sai ce amince ko ya dariya ba ce ile ce dariya ta ma buga din yayi dariya dan bai gane me za a yi ba ba a wasa da sallah babban abu ne a musulunci fiha wa man yatrukuha haka wanda ke barin ta shi kuma shi ma ai masa ai maganin sa in yaki kwata kwata ma a ce a raba shi da rayuwa gaba daya wanda yake yin da aka zo da azhar da la'asar bai yi ba a bashi har zuwa sa a sallaci raka'a biyar rana ta fadi aka koma saura raka'a ɗaya rana ta fadi bai yi ba a ce to yanzu ko sallah ko lahira ba za a baka ka ci gaba da rayuwa cikin masu sallah ba ka gani hatta anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yufi minha al-mujahidin fi sabili ku duba Allah tabaraka wa ta'ala har masu wanda suka fita yaki Allah bai masu rangwamen sallah ba a halin ana kashewa ana suna kashewa ana kashe su amma ka ce su sallah in lokacin ta yayi qala ta'ala wa idza kunta fihim idan kana cikin su ana magana da annabi ne sallallahu alaihi wasallam fa qamta lahum as-salah sai lokacin sallah yayi ka tsaya da sallah kana musu sallah kana jagorancin su kenan kana limanci faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka to araba jama'a kashi biyu wasu su kasance tare da kai waliyakhudhu hizrahum sauran wadancan kuma su kuma su rike makami asli haka bum afwan waliyakhudhu faltaqum ta'ifatun min minhum ma'aka wasu bangaren jama'a su kasance tare da kai waliyakhudhu aslihatahum su kuma wadancan su rike makami fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum idan kuka yi sujada su zama bayan ku sun tsare ku dan kada abokan gaba su faɗo maku wal ta'ati ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka in an yi daya in mai raka'a biyu ce ko in an yi biyu in mai raka'a hudu ce ko ko in an yi biyu a na farko masu raka'a uku in raka'a uku ce tunda ba in ba a kasar kenan a wannan lokacin to sai waɗannan su kuma su zo su yi sauran da kai falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum kuma kowane su zama sun rike saunarsu kuna ciki ya zama kuna zama alat kuna sanar da komi wa asliyatahum da makamansu su rike ana sallan kuma ga makamin an faɗo muku kurama wadda allazina kafaru dalili saboda waɗanda suka kafirta kullum suna so law takfaluna an aslihatikum da za ku rakkana ku manta da kayan makamin ku ku aje makami ba ku sani ba wa amtiatikum da kayan fadan ku in kuka manta ba ku rike ba wa yamiluna alaikum mailatan wahida sai su yi maku dauki guda ɗaya su auka su fada maku suna son su auka maku su fada maku a irin wannan hali da kuke ciki saboda haka sai su yi maku wannan wala junaha alaikum sannan babu laifi akan ku in kana bikum adan in kuna da wani abu na damuwa mai cutar da ku min matsarin na ruwan sama ne au kuntum marba ko ko ba ku da lafiya kuna cikin jini shabe shabe an tad'u aslihatakum ku a sauke makami yanzu waɗanda suke ba su da lafiya suna jiya an so ka musu wa khudhu hidrakum ku zauna fata ku yi takatsantsan ku zama kuna cikin takatsantsan kuna cikin shiri saboda kafirai duk sanda suka samu dama in yaskafu alaikum yakunu lakum aada idan suka samu dama za su zama makiyan ku wannan ko yakunu lakum wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu'i wa waddu law takfurun in suka samu dama haka za su za su yi muku duka su cutar da ku da duka ko da bakin su ko su abu da za su yi saboda haka khuzu hidrakum inna allaha adda lil kafirin azaban muhina Allah tabaraka wa ta'ala yayi tanajin azaba mai wulakantarwa ga kafirai Allah ka tsare mu wa idza qadaytum as-salah idan kuka karasa sallar ku irin wannan da kuka yi fazkurullaha qiyaman wa qu'uda ba sai kun zauna ba ku ci gaba da ambaton Allah da ku duba ko anan ba hana ambaton Allah ba ku ambaci Allah kuna tsaye ko kuna zaune wa ala junubikum in kun kwanta ma kun ci shingida ku ambaci Allah fa idza ma'nantum faqimu salah idan kuka samu nasuwa fada ya kare to ku tsaye da sallah yadda ake yin ta ba da irin wannan sifan ba inna Allah kana lil mu'min inna salata kanat 'ala al mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance wadda aka wajabta ta akan lokaci akan mu'minai mu'minai an wajabta musu su yi sallah akan lokacin sallan nan da zuru ayyuhal ikhwa wal akhwat daga ku duba ya ku yan uwa maza da mata ila khatimatil aya alkarima zuwa yadda wannan aya ta rufe ya ghaniyatun anil bayan ba sai an yi wani dogon magana ba bi hada yatadihu lana daliyan da wannan ne zai bayyana gare mu a fili kowa yana gani wa duna lubsin aw ghumudin kuma babu wani takudewa ko rufewa a fili yake kowa ya gani mun gani a cikin wannan karatu da wannan aya anna tarika salah kafirun wanda ya bar sallah bai yi ba kafiri ne adana Allah wa jarana wa huwa kafirun billah wa awamirihi ya kafirce ma Allah ya kafirce ma umurnin Allah domin an san dalilin da yasa aka zo duniya me yasa za a ce ga abin da za a yi mutum ya yi wa kafirun bi ni'amillah kuma ya kafirce ma ni'imomin Allah da ya masa na kyauta na lafiya na ƙarfi na kaza na kaza duka allati la yu'addi shukraha bi ta'diyati salat wanda bai ba da godiyarsu ba da wannan da yin sallah inda mutum ya yi sallah yin sallah abubuwa ne dai yawa a ciki akwai godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda in ka tashi tashin farko bayan ka ce Allahu akbar sai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin daya dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala ubangijinta ba ka jinjina ba ka yi komi an gama to ba yi ba an yi godiya saboda wa inna awwala wa imtisalan imtisalan li awamirillahi wa rasulihi sannan yin sallan nan shine bin umurnin Allah shine bin umurnin manzon Allah Allah ya ce ai salla an tafi da annabi har zuwa sab'an an so wa inna awwala ma yuhasabu bi wa an wa inna awwala ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah min amalihi as-salah farkon abin da za a yi ma mutum hisabi daga cikin aikinsa ranar kiyama shine sallah lima ruya an abi hurairah radiyallahu an saboda abin da aka ruwaito daga abu hurairah Allah ya kara masa yarda qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah ya ce inna awwala ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamati min amalihi salatuhu farkon abin da za a yi ma bawa hisabi akan shi daga cikin ayyukan ranar tashin alkiyama shine sallar sallarsa fa in saluhat ay faqad aflaha wa anjaha idan sallah ta yi kyau to mutun ya rabauta kuma ya tsira Allah ka samu daga cikin wanda za su rabauta su tsira Allah ka sa sallar mu ta yi kyau ba dan halin mu ba wa in fasudat faqad khaba wa khasir idan sallar nan ta lalace ta zama bata yi ba وقد خاب يا تابي يا أثارا وإن انتقص من فريضته شيئا idan ko wani abu ne ya ragu bata cika ba yayi amma an samu wani wuri da baci dai an samu na kasa qala rabbu azza wa jalla idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya so shi da rahama sai ya ce unzuru ku duba ya ku mala'ikuna hal li 'abdi min tadawwa'in ko bawa na yana da wata nafila da yayi wadda ba dole ba wa yukammilu biha man taqasa min al-fariida sai a cika ba mutum abin da ya rage na farilla shi yasa ake so a rika yin nafilfili a sai ka ga yau ba wai yara matasa ba da tije ma a sallame daga sallah magariba a sallame kama na koran mutane isha'i a sallame mutane ba ruwan bayan kuma duka sallolin da ake yi a bayan magariba da bayan ishan nan suna daga cikin rawati waɗanda suke da mahimmancin da aka ce mutum ko a ko a ina kada ya wasa da su amma mutane za ga mutum da wurwura ma ba hankali a kwarantar da shi a nuna mai zai ba dole bane a tunda dai yayi wadancan ba dole bane to ka sani ko wadancan din ba su yi ba akwai faci ana neman gyara to da me za a gyara ma in ba nafila ranar kiyama da me za a gyara ma haka azumi wani in yi ramadan bai ƙara yin kowace nafila wanda sai da makaranta a littafin ma ka ce mai mutum mai kokari kada karanci ko da ba zai yi sauran azumomi ba to kada ya yi wasa da waɗannan aka ce karanci dai ya tabbatar ya yi su sittun min shawwal ka yi wannan shidan ranar arfa kai wasa da shi sannan na ashura kada mutum ya wasa da shi ko kuwa yamul bi waɗannan musamman dai waɗancan da aka yi magana su aka ce komin sakakin mutum kada ya wasa da ranar arfa citta daga shawwal sannan bayan haka nan kuma ranar wannan ashura tasuwa da ashura mutum ya zama ya yi kokari ko bai san yin azumin ya daure waɗannan ya yi su kamar yadda ya yi ramadan to waɗannan su ya daure su ma ya yi su ka ƙyale masu cewa ba ruwan su ka da su kawai kowa ya fahimta sa saboda haka wannan shine babban magana amma mutum sai ki to in ka zo azumin bai ba da me za a tattaushe ma sauran wancan bai ba ثم تكون سائر اعماله على هذا sannan duk sauran ayyuka ma haka ake kallo shine maganar da nayi in an zo sallah an toshe ma farilla bata cika ba an toshe ma da nafila to sauran ayyuka ma rawahu tirmidhi ai rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan wa laqad turida iblis ku duba fa iblis ku kalli muhimmancin maganar nan tana da gata ahammiya ku tsaya ku kalli hadarin wannan magana iblis fa an kore shi turida min rahmatillah an kore shi ne fa daga rahama Allah li adam istijabatihi li awamirihi subhanahu saboda ya ki bin umarnin Allah ko ba haka bane dalilin bai bi umarni ba yasa aka kore aka yi fata-fata da shi aka kore daga cikin rahama ina ma amarahu Allah bis sujudi li adam yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da ma annabi adam sujada daya yaki wa hiya sajada wahida sujada guda daya ba yanzu a ce an kori iblis daga rahama saboda bai yi sujada guda ɗaya ba kuma ga annabi adam yaya mu in ba mai sujada biyu ba ko hudu ga Allah tabaraka wa ta'ala ya girman laifin mu can umarnin Allah ne tabbas ibada ce aka ce yayi ma annabi adam ya gaishe shi umarnin Allah ne amma cewa ai ma annabi adam ya kai a ce ai ma Allah sannan kuma shi annabi adam iblis guda ɗaya sujada ɗaya aka ce yayi dalilin bai yi ta ba aka kore daga rahama kwata kwata aka tsine mai aka tabbatar da shi dan wuta ne dalilin wannan tawayen da yayi kidin wannan umarni da aka yi masa sujada da to ya wanda yake yin sallah asuba ita sujada nawa ce a ciki sujada hudu ba mutum ya yi a raka a farko sujada biyu raka a ta biyu sujada biyu raka a hudu ce bai mutum sujada hudu ce mutum bai yi ba a cikin raka a biyun nan sujada hudu to wanda yake sallah asuba shi ya linka iblis laifi so hudu to balle yake yin azab sujada takwas yake ya linka iblis so takwas wajen laifi to shi ina za a kai mutum nan ku auna wannan latsafa ce jayyida da mutum ya kamata ya lura da ita saboda haka mutum in ya sa wannan a ran shi ba yadda za a yi wasa da sallah duk inda ya shiga tunda ya gano iblis saboda sujada daya aka kore daga rahma to wanda yake yin sujada biyu fa wanda yake yin sujada hudu fa mu ba ma da tunda muke da biyu tunda ba raka da ko sujada daga asuba ita ce mafi karanci ita ce raka biyu to ita ma sujada ta hudu nawa sujada hudu a raka farko biyu a raka ta biyu mutum ya ki ya ki asuba kenan ya ki sujada so hudu kenan ya linka iblis laifi so hudu kai ya ma fi so hudun tun da shi iblis annabi adam aka ce ya gaida mu kuma da aka ce mai sujada ba a ce mai kowa ba sai Allah tabaraka wa ta'ala to mutum ya kima Allah ya girman laifin mu to wani magana nan bi saraha wannan koda aqaliyat ne aka bayyana wa mutum aka ya isa balle ni susan kana so shi to naka wa qad umirna min Allah azza wa jalla fi ayatin kathira alhali ko mu an umurce mu daga Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ayoyi da yawa bi iqamati salat wal khushu'u fiha mu tsaida sallah sannan mu nuna khushu'i tsoron Allah wal muhafazatu alaiha mu tsare wal wa'idu bi tarkiha sannan akwai kyacewa azaba mai tsanani ga wanda bai yi ba wa man tarakaha fa huwa kafirun billah saboda haka ga fahimtar wannan malamin tabbas da nasoshin da ya kawo wanda bai salla ba kafiri ne mutakabbirun kuma ala khaliqihi wa raziqihi subhanahu wa ta'ala sannan kuma mai girman kai ne ma mai wanda bai salla ba ai girman kai ne yasa yi tunda wanda ke wanda ke salla ai ya nuna shi ba kowa bane ya kankan da kai shi tashin farko ma da ya kabbara tunda ya kabbara ya ce Allahu akbar Allah shine mafi girma ku lura da fassarar da ake yi da turanci a ce Allah is great ba great bane greatest Allah is the greatest ba wai great bane ba wani great kaza hada da shi greatest ba kamar Allah tabaraka wa ta'ala shine ma'anar akbar ba great ba greatest saboda haka babu wani magana abun nan babu bai da abokin haji ala khaliqihi wa raziqihi subhana qala ta'ala ai qutila al-insan ma akfara kai Allah wadaran dan adam dan adam Allah ne shi Allah wada wai menene ya kai kafircin sa kuwa me yasa shi yake kafircin nan me kai shi wannan banna me yasa yake wannan tawaye har ya girman kai ya kafirci ya ba daidai ba min ayyi shay'in khalaqa ya tsaya kalla mana daga me aka halitta shi asali abin da aka halitta shi nan baki amma shi ba ake in ya taba wuri sai an wanki min nutfatin khalaqahu daga digon mani ne fa aka halatta shi fa qaddarahu sannan aka tsara halittarsa aka yi masa kaza aka yi masa kunnuwa aka yi masa kafafu aka duk Allah ya yi sun masabila yassara sannan aka fito da shi duniya kuma aka tsara masa yadda zai rayuwa sai an zo mata sai su rika haddace wannan aya in sun zo haihuwa ko ba ta iya karatun Qur'ani waɗannan sai akwai mata a cikin ta zo za ta yi ta rika ta sun masabila yassara sun masabila yassara wato za su ɗauka ɗan ya fito yanzu an tuna da Allah to ma sun yi kokari ma da Qur'ani aka ce su karanta ma da aka kai su wurin Allah ma aka gane in an yi tawassuli da Qur'ani a ce ana jin sauki ai amma kyauta ko summa matahu sannan ana nan kuma mutum an zo an fito da shi duniya an hore masa yadda ya rayu an sokake masa abinci ku duba nan kwanaki nake ba ku misali na ce wallahi da Allah zai kyale mu sakan da mun gama da ba sauran rayuwa a kana rayuwan ma wani abun zai ta cutar da kai in ba a fahimtar da kai shi ba sai ka ci gaba da cuta na ba da misali ashe mutane da yawa abun na damun su idan wani lokaci ba a yi sa'a ba sai ka kwanta sai a yi hadari a yi ruwa a yi kai ta jin sanyi kana kwance ka makure in ba a fahimtar da kai to rufa mana sai ka rufa ko kuma kai ka kunna banka ko kai ka kunna sanyi ya dame ka kai ta jujjuyawa ka rasa abin da ke damun ka in ba fahimtar da kai ba to ta cika kashe bankan nan da ka kunna ba bana sai kai ta cin wahala ba ka kashe ta ba haka ne mutane da yawa suka ce abin ya same su in in ba a fahimtar da kai wannan ba wallahi ba za ka iya ba ko kishiruwa kana hidiman ka wani lokaci kai ta jin wani abu ya dame ka ka rasa menene ka rasa menene ta inda ka zauna wani wuri Allah ya tunatar da kai ka sha ruwa in ka sha ruwa sai ka ji daɗi ka ce ah dama shi ki shigo ce damuna na rasa yadda abin da ke man daɗi in ba fahimtar da kai wannan ba wannan ashe kenan ko da yaushe Allah yana ba mu inaya yana kulawa da mu ne shi yasa muke rayuwa da zai kyale mu minti ɗaya da mun gaba kan ma ka zo da maganar iska da muke shake ko ne abu ana tsaye da iska magana ta kare aka aka zo da mana sati uku da suka wuce eh eh eh eh sai ba zabi ta eh ta sakari ko kun ja wanda ya je ko ya ce sati uku da suka wuce na shi ya karya in ya karya zai zo ki shan ruwa in ya karya sai ki shan ruwa sai ji dan gefen shi yana ta ciwo ya rasa ke dawo shi sai daga baya za a zai ji sai ya tuno cewa a ashe al'adar shi shi ne yana shan ruwa ya zuba da ya sha ruwa sun lafiya lau to auna ga gani to kadin mun da mutawaye muke manta da muke da Allah ne ko mutane suka samu dama mutum ya samu dama ya fito na fito da Allah da za a tsaye da wani abu nashi guda daya da magana ta kare thumma matahu fa aqbara thumma in in sha ila sha anshara sannan ma haka nan Allah ya kashe shi kuma ya sa shi a cikin kabari sannan kuma sadda ya ga dama ya tada mutum wal ya'lam al jami' akwai wuri akwai zamu fita daga maganar ne wal ya'lam al jami' anna man taraka salah kowa ya sani duk wanda ya wasa da sallah ya bar sallah wa ahmalaha la budda lahu ay an yutba ay an yatba shahawat to babu makawa ko zai bi sha'awoyinsa in dai baka yi sallah ba to sai ka bi abin da kake so sallah ita ke tare mutum daga banna inna salata na anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un to da haka dole ne haitu inna ta'diyata as-salah bi khushu'iha domin yin sallah da tsaro da abun nan dinta da khushu'inta wal ikhlasi ai da yi dan saboda Allah fiha taj'alul mu'mina da'iman yuraqibullah ta'ala sai sa sai sa mutum kullun yana dako yana tsaro yana kiyaye Allah sai sai amalihi a sauran ayyukansa wa huwa muqirrun annahu subhanahu wa ta'ala muttali'un alai yana sane cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana ganin sa ai muttali'un alai yusajjilu alai harakatu yana rubuta duk motsinsa da yayi ana sawa a rubuta wasu kunatihi da inda ya zauna yayi shiru ma ana rubutawa wa man tarakaha fala radi'a lahu duk wanda ya bar sallah ko to ba wani abu da zai tsoratar da shi wala khaufun ai babu wani tsoro da za a ga masa domin ya gama shiga dan tawaye ya gama yin mummunan banna wa ma'aluhu wa kama qala ta'ala babu wani abu na tsoro ko na makoman sa bai damu ba kama qala ta'ala fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salah wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya daga nan bayan nan bayan an faɗi mutanen kirki a cikin suran an faɗe su ga sunan zuriya annabawa ga abin da suka yi ga kirkin su ga sunan haka koma ka ce karshe an karanta masu ayoyi mai rahama sai su sujada su kaza su kaza za ka ce bayan nan sai aka samu wasu yan baya marasa mutunci yan tawaye aba'u sala wanda za su tozarta sallah ba su damu da ita ba wattaba'u shahawat su bi son ransu shi abin da suka ga dama ga sallah su ta yi suna taro su ce sai sun gama duk abin da suke in ma mutum ya je gida ya yi ko buki ga buki saboda buki za a yin sallah fa sawfa yalqawna ghayya to wannan za su gamu da wata irin bala'i da zai same su ghayyun nan wani musiba ko wani tafki ko wata wuta ko ma dai menene wata musiba za ta samu waɗannan sai dai Allahumma illa man taba wa amana sai dai wanda ya tuba ya imani wa amila salihan ya aiki na kware a kenan kaga kenan bai imani wanda bai salla ba tunda yanzu wanda zai dawo ya salla taba ne wa amana ya tuba ne ya imani sai kuma ya cigaba da sallar sannan ya zama na kirki amma in ya batta ya zama banza ta gofi wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna aljanna waɗannan su ne za su shiga aljanna wanda suka tsara wannan wala yuzlamuna ai shay'a ba za a cuce su da komai ba al ma'rifa sanin waɗannan abu da ake magana yake cewa ni in san wannan in gano wannan ma'rifatu ma ai ra'su mali wal aqlu yanzu ba an ga maku ba ka sani ya zama ka sani an ga ma kai shine jari in ka rike wannan ka rike jari abinda aka gaggaya mana nan in ka yadda ka rike ka rike jari wal aqlu aslu dini sannan kuma hankali mai hankali ba shi ake masa ishara ake masa wazi ya rike ba in mutum baya jin abin da Allah ya ce baya rikewa baya jin abin da manzon Allah ya ce baya rikewa ko ya ce mai hankali ne shi maukaci ne wal aqlu aslu dini wal hubbu asasi wal shauqu markabi wa dhikrullahi anisi wa thiqatu kanzi والحزن رفيقي والعلم سلاحي والصبر ردائي واليقين قوتي والصدق شفيعي والطاعة حسبي والجهاد خلقي وقرة عيني في الصلاة يا سلام شكرا نكتفي بهذا yake cewa al-ma'rifatu ra'su mali ra'su mali kaga sani game da abin da ya cancanta a sani wannan shine capital shine kan jari na in ka samu wannan ka samu kan jari da zaka tsira lahira waɗannan abun guda goma sha hudu wanda ya kula da su ya tsare su bi izinin lahi ta'ala sai ya tsira lahira a nan duniya ma zai rayu cikin mutunci in ya koma lahira min babi aula yake cewa saboda haka yake cewa abin nan ga sunan ko yake cewa al-ma'rifatu ra'si mali ra'su mali wal aqlu aslu dini an wal hubbu asasi son abun ana gaya ma kaso kaso addini kaso addini ranar da aka yi maganan kaso addini kaso masu addini kaso ahaluti wa shauku markabi bege na haduwa da Allah shine abun hawana wa zikrullahi anisi ambatan Allah shike ɗebe man kewa in ka shiga cikin damuwa ka shiga cikin bakin ciki ko ma ka riga ambatan Allah ka gani ka kalli zunnun da ya shiga bakin ciki a cikin cikin kifi da dare a ciki ga duhun dare ga duhun kifi ga duk cikin cikin ga duhun ruwa ga duhun cikin cikin kifi ga duhun shiga karkashin kasa ga duhun laifin da aka yi amma da ya dinga cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin ya fara ambaton Allah daga nan ku duba ta kai walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athu inda annabi zunnun bai zunnun yunus bin matta bai kasance daga cikin masu ambaton Allah ba da ya zauna a cikin wannan kuncin da damuwa da matsatsin nan har zuwa ranar tashin alkiyama da wannan ne aka ce idan wata damuwa ta dame ka ko baka ce komai su zauna kawai kai ta cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin in dai da gaske kake bi idin Allah ta baka mafita to da ka ambaton Allah anisi wa siqatu kanzi sannan bayan haka nan amincewa da Allah shine taskata shine abin da na tanada na boye nake ta boyewa in ta boyewa wal huznu rafi'i rafiqi sannan zama damuwa ina bakin ciki in an rasa aljanna tunanin ya za a kwashe a lahira shine abokin tafiya ta kullun nikan tuna ku auna nan wajen wannan da aka yi magana lokacin da ake magana wannan baiwa Allah da ake ce masa shawala ba ai uwarta ta yi mafarki ne ta ganta ba kawai an zo aljanna ta yi ado aljanna an yi kwalliya yan aljanna ma sun zo suna leke suna leken aljanna suna leke yau me ake aljanna ne haka aljanna ta yi kwalliya tana wani ado tana kaza aka ce ai wata baiwa Allah ce za a zo da ranta ana ce mata sha'wana a'a ita kuma mai mabarkin sai ta ce a ai uwata ce ta ce ni ma roƙan man Allah ya kai ni irin wannan matsayin naki ta ce ai ke baki mutu ba tukun amma ga abu biyu da zan rike mai zan gaya maki in kin rike za ki samu irin wannan matsayin saboda ranki zai zo aljanna ai mata fenti ai mata kwalliya yan aljanna masu lalle ko suna kallon wai yau wace ce ranta zai zo nan in kika yi wannan za ki samu ta ce me za ki ce me zan yi ta ce kullum ya zama na damuwar ki game da lahira kina bakin kina tunani kina tunani kina bakin ciki huzune ki kina magana yanda kuna kina cikin damuwa game da lahira za ki kasance sannan abu na biyu ki fifita abin da Allah ke so akan abin da ranki ke so kullum abu biyu kawai abu biyu ka fifita abin da Allah ke so akan wanda kake so yanzu da kake tashi sallah asuba malam sani me yasa ka tashi sai da ka fifita cewa baccin nan da kake jin daɗi to yanzu ka je ka gana da Allah ya fi ma ka ci gaba da bacci shi yasa zaka je ka ga wani bai zo ba shi shi da yasa bai zo ban wancan ya fifita akan naka da shi yasa ya zo shi yasa bai zo ba ko a me za ka yi ka auna wannan ka zo ga kaza kai kana so Allah na so an ci karo da son ka da son Allah sai ka rinjayar da son Allah kan son ka shine alaman kana son Allah da gaske ka rinja inda inda inda inda tazahub hubbatan abubuwa biyu kake so kai kana son waɗannan abu ga sunan sun haɗu su abun son ka guda biyu ka kana so Allah na so sai ka fifita son Allah akan son ka shine ya nuna da gaske kake son Allah amma in dai muna zaɓa abin da muke so akan na Allah son da muke mai ƙarya ne tace wal yaqinu tace wannan huznu wal ilmu silahi sannan ilimi kuma shine makami na in ka rike sani game da ilimi kullum karatu kullum kana neman me Allah ya ce kana gano ka samu makami was sabru ridai sannan kuma hakuri shine mayafi na ko yaushe ina kokari duk al'amarin yazo in lullube su da hakuri duk matsala in ta zo in lullube ta da hakuri wal yaqinu quwwati sannan sakankancewa game da Allah shine karfi na ina bauta ina bin Allah ina da yaqin addinin nan ina yi bisidqi wal yaqin gaskiya na yadda na gamsu ba wani addini a wurin Allah sai musulunci wasidqu shafi'i sannan gaskiya ita ce ke ceto na na sani gaskiya ita ce abin ceton mutum wa ta'atu hasbi sannan biyayya zuwa ga Allah shine abin da na tanada shine abin riko na wanda in an rike ya ishe ni wal jihadu khulqi sannan jihadi jihadin nan kala biyu ko kala uku duk wanda aka faɗi mana jihadun nafs farko jihadin nafs ka gyara kanka kai jihadun nafs shine awwalul jihad shine kai ilimi kai amfani da ilimin ka koyar a kai shi kuma kai haƙuri wajen bin Allah haƙuri wajen barin sabon Allah haƙuri in jaraba ta zo sannan sai jihadun guda biyu jihadun shaytan daf'ul shubuhati wa daf'ul shahawati kai yaki son rai kai yaki shubuha kai jihadi biyu kenan sai jihad jihadul munafiqin ja ja wadi fada da munafikai ga sunan ka kaware kakkai da ka zauna cikin munafikai sannan jihadul kuffar jihadul kuffar ko kai shi in ma da aiki sosai ko kuma da yadda aka ce kai shi da harshen da karfin ka in kana iyawa in baka da karfi kai wa'azi in baka da shi kuma shikenan ka gyaba a zuciyarka shikenan kai jihad jihad wal jihadu khuluqi shine halina wa qurratu aini fi salah sannan kuma murna ta farin ciki na yana cikin sallah saboda wanda bai sallah bai samu farin ciki ba wanda bai sallah dadi ya bashi wanda ba su sallah asara ta same su tun daga nan duniya kafin zuwa lahira Allah tabaraka wa ta'ala tsare mu to naktafi bi hala na gode lalar akwai dan saura oh ina ce dan saura ka tance ka wannan na abun guda sha hudu yanzu yanzu na eh sha biyar ne ma ko ka ji ba hana rage daya سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا على والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين